الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتل لما سبق نازل الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وبلاد العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعه السلام عليكم a cikin tafsirin cikin wannan sura ta ra'a Allah yana gaya mana tarihi na abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna da kuma irin abubuwan da ya gudanar a tsakani domin da annabi Musa da ya zo da mujizozi na hannu da sanda sai da rauna ya ce a wannan aiki ne shi ma ya haka sun da yana da masu sihiri don haka bari a daro masu sihiri don a gwada wuri karshe dai aka yi wannan taron annabi musa ya rinjaye sihirin da aure gaba ɗaya duk masu sihiri wajen ɗari uku a dubu sittin da suka taru dukkan masu jiri ne su zo da niyyar su kore annabi Musa. Annabi Musa abin da ke hannunsa kadai daga bandarsa kenan ita kenan kadai amma su masu jiri sun zo da sanduna da kuma igiyoyi a hannu. Da shi ne za a gwada kwaye a gwada jiri. Lokacin da suka zo suka ba da jefa sandunansu da igiyoyinsu nan da nan da Allah ya bada umarni wa annabi Musa to ya saki sandan su sun sai da hadiye su gaba daya kuma aka duba aka ga cikin da bai tashi ba masu sirri ba suka ce to wannan dai na saka ba sirri ba ne sun yanzu dai na su sirri ne amma annabi Fir'auna ya ce shi ba zai haƙura ba sai ya yi yanki hannaye da kafafuwan masu sirri tun da an rinjaye su kuma sun je kauya wa annabi Musa. Yace daga cikin abin da zai yi shi ne zai yi yanki hannayensu hannu dama da tabar hagu wanda ya tsire su a kan kudurin itatuwa don su san cewa shi ba wasa ba ne. To da wannan abu ya faru sai mutanen da farko mutanen fir'auna da suka ga Fir'auna ya ji tsoro shi da suka buga shi suka ce yanzu za ka kyale shi ya yi tabanna a bayan kasa ya sa a rabu da kai da kai da allolinka Fir'auna ya ce kar ku damu da sandunan kashi ‘ya'yansu maza bar ‘ya'yansu mata da rai domin ai na fi su ƙarfi na fi su rinjaye to da wannan abu ya faru ya yi wannan kurari cewa zai halaka mutanen banu isra'ila mutanen annabi musa shi ne kala musa da kaumihi annabi musa sai ya bai wa mutanensa da ya magana wa mutanensa ya ce to tun da yake haka ne in salino billahi don da ya yi kurare zai halartar da ku to ku nemi taimako da Allah wasfiru kuma ku yi haƙuri ala azamu bisa duk cutar da za su yi muku kada ku damu innal arda lillahi domin ƙasa ta duniya duk gaba daya da Allah ce yurisuha man yasha'u min ibadihi Allah yana gadar da ƙasa ga wanda ya ga dama daga bayansa wato kamar yana musu admission su yi haƙuri wata ran ƙasar ma gaba daya za ta dawo hannu wal akibatu lil muttaqina kyakkyawan ƙarshe kullum yana komawa ne wajen masu takawa to annabi Musa da mutanensa su ne muttaqina masu tsoron Allah don haka duk mulkin Fir'auna wata ran mulkin zai dawo hannun annabi Musa ga mutanensa. Na.
قالوا بنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
Halo, da suka ce, ko mutane annabi Musa ke nan domin ku su gamsu ba. Kalu ko ne na min kabli an tafi yana. Kafin ka zo mana a matsayin annabi ko muna cikin wahala ne, an wahalar da mu. Kafin ka zo mana. قبل أن تأتينا كتب منا كذا غلاما kafin ka zo din nan ba yara da aka kashe a cikin mu ba iyaka tun da muka gan kaman ɗauka mun zaɓi kudin na tsira kafin ka zo an kashe mu gobe ba da ma ji na bayan ga shi ka zo mana kuma har yanzu a ci gaba da kashe mu in ji mutane annabi Musa wal ana ala da fir'aun an yahuda ila tilkal hala to da aka yi wannan sai fir'auna yana so ya koma mummunan halinsa na da na kashe 'ya'ya maza da barin 'ya'ya mata da rai wanda aka yi kafin zuwa annabi musa to yanzu ma ga annabi musa ya zo ya sami rinjaye a kan fir'auna to fir'auna ya ga dai abin ba zai kai shi ba dole ya ɗauki mataki irin na da na kashe mutane saboda haka al'adar fir'auna an ya kuda ila tilkal hala fir'auna sai ya niyyar zai koma kan wanda mummuna hali na kashe ya'ya maza kala ya ce kala musa a tsara ku annabi musa ya ce to ko ya kuri duk kuralin da ya yi na cewa zai karkace ku ya kusata ubangijin ku an tori ka aduwa ku zai hana ka abokin gaba ku annabi Musa yana kusata shi ku ya hakuri da sannan Allah zai kashe makiyin ku ya halaka da shi wa yastaslimakum fil ardi ya mai da ku ko da ya kare ko bi a bayan kasa ko za ku rika mulki a bayan kasa kamar yadda Fir'aun ya mulki don aka halaka da shi ko da za ku gane mulki a bayan kasa idan Allah ya muku haka ya dora ku a kan mulki ya wadata ku wa yanzu da kai ba ta'amalu to kuma kudin ma sai ya sa ido ya gado kudin ko me za ku yi a bayan kasashen za ku ci gaba da jin Allah ko kuma saboda jin daɗi da Allah ya kawo ku za ku sake kusancewa za ku kusance ku kawo cewa Allah kamar yadda Fir'aun da mutanensa suka yi wannan ma da biyu na Fir'aun wawace a naka kan kulli to da ya kasance ga dukkan hujjoji sun bayyana ga annabi Musa ya tabbata ne cewa an rinjaye annabi an rinjaye Fir'auna da shi da mutanensa to amma duk da haka Fir'auna bai yi imani ba wa bake alaka ta kuri ya ci gaba da zama akan halinsa na girman kai to saboda wannan ibtalahum Allah bizini to sai bala'in da ya zame su sai Allah ya jarrabe su da wasu shekaru na bari dole zini aka hada su da shekarun yunwa
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون
Allah ya ce to daga nan walaƙar walaƙar akalna ala fir'auna bisini Allah ya ce hakika mun kama mutanen fir'auna da shekaru bari mun haɗa su da wasu shekaru na bari an yi shekaru in aka shuka ma gonan ba ta amfani ruwan ma baya isa balle a girgi wani abin girki don haka shekaru aka yi ana fama da bari shi ne sini sini alƙafi shekaru da aka yi su na bari alƙafi bari fa kuni su hatta lam yabqa illa shay'u aka yi ta haka su da bari iri iri duk abun hannun su ya kare tun da dai babu sabon noma sai da abun hannun su duk ya kare duk abun hannun su min al-thimari na 'ya'yan bishiya wasu ruhi da dukkan duke-duke duk gaba ɗaya ya kare. To me zai faru ba ja hau sai suka yi ta fama da yawa a jo'o kaga shi da hanyar ne ba ja hau sai suka kamu da yawa. Wani kasin bayan yawa kuma suka samu tawaya minan samarati na 'ya'yan bishiya ya zama wasu suka kone. 'Ya'yan bishiyar ma ba su a yaya. to Allah ya mutu wannan dan ya zama wa'azi gare su la'allahu yadhakkaruna kowace kila za su ga wa'azatu za su ji tsoron Allah su bi annabi Musa amma ina فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وينقصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala yake yana faɗin da irin yadda aka yi sai da jaraba irin iri wata ran su shiga wadata wata ran su shiga talauci shine Allah yake wa idza ja'akum al-hasanatu duk lokacin da aka dace suka samu wani kyakkyawan rayuwa ya zo musu daga Allah shine al-kasbu wal ghina kyakkyawa anan shine suka sami kasbu kasbu shi ne wato wadata ko kuma damina mai kyau walgina kuma aka sami wadata mai yawa aka sami abinci aka ji daɗin rayuwa to maimakon su gode wa Allah kalu lana hadi sai wannan ai ma mun cancanci a mana wannan to kuwa wasu banu banu Isra'ila ko kuma wa su kibtawa lana hadi nastahiquha wani mai tsoro a daya wai dama sun cancanta ne a yi mutu don haka wannan wadatar ba wani abu ba ne dama haka ya kamata a mutu maimakon su gode wa Allah wa in su sai wani sanyi adon amma in wani mummunan hali ya zo ya same su ma'ana aka sake samun wasu shekaru suka haɗu da cututtuka suka haɗu da bari suka shiga wahala nan ba maimakon su ce Allah yana jan musu kunne ne ya tsayyaro Musa wa ban Mu'am sai su a tafayyar shi ne canji sai su canfa Musa da waɗanda suke tare da Musa ai zuwan wannan mutum ne wannan bala'in duk na jikin sa ne shi da mutanensa shi yasa muke cikin wahala maimakon su ɗauka wannan ma wa'azi ne aka kawo wancan na farko na daɗi in aka kawo maimakon su ɗauka ana musu jarrabawa ne don su ji tsoron Allah su dawo hanya ina sai su ce wancan sun cancance shi ne wannan kuma idan wahala ta zo maimakon su gane cewa abin na jikin su ne su ne suka saba wa Allah a'a ya tsaye rubi Musa sai su yi canji game da annabi Musa wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da annabi Musa sai su ce wannan bala'in ai saboda mu ne wannan abin da suka zo da shi shi ya haifar mana da wannan hali da muke ciki shine at-tafayyu ala inna ma fa'iluhum illa Allah wannan mummunan hali na kanti da ya same su da suke ganin kamar kanti ne daga annabi Musa a'a wani abu ne jarraba daga Allah saboda mummunan halin su wannan jarraban da aka yi musu na mummunan hali da suka shiga inda Allah wannan daga Allah ne Allah ne ya kawo rage musu wa'azi ya ci yin Allah shi ne ya kawo wannan mummunan hali da suka shiga ciki walakin na aksarahum la ya'lamu amma mafi yawan su ba su san cewa wannan abu daga Allah ne abin ya zo Allah ya kawo ne don ya mutu wa'azi ba annama yusibu min indihi tabaraka wa ta'ala su san cewa duk abin da ya sami su din nan daga Allah ne tabaraka wa ta'ala ba fa kanu kullama atahu hajjan to sai suka kasance don lokacin da suka sami bai kanu haza bi shumi musa sai su ce wannan barin ya faru ne saboda wato tabbi annoba daga annabi musa wa kullama wajadu khairan duk lokacin da alheri kuma ya zo musu maimakon su san cewa su gode wa Allah don Allah ya tsara musu qalu hadha nastahiqu to wannan ka'ida ma mun cancanci a yi mana haka abu ne wanda muka cancance shi wasayu larabawa suna faɗin wani abu da larabci sunan sa tsairu ainihin tsairu sun tsaye sun su ko sun tsaye shi ake kiran su a tsairu to larabawa suna da wani canji idan za su yi tafiya to idan suka sami garken sun tsaye sai su tada su to idan sun tsaye suka yi hannun dama to akwai alheri tafiya ma za su yi sai a yi kawai in sun tsaye suka yi hannun haguna to shi kenan sai a ba su tafiya akwai akwai tafi wato akwai musiba tana iya faruwa to wannan shi ake kiran sa shu'um wato tafi ana ce shu'umu ana ce tsairu idan aka ce tsairu wato an lura da irin al'adar larabawa da suke yi na tafi to saboda haka a wasairu huwa shu'um khairu at-tabayyur shine shukunci wato shine wato tafi yadda muka bari shehu shehu islam ya ce kanat al-arab larabawa sun kasance da tasha'abu bisayi suka yi tafi da yanayin tashin tsuntsaye an gane isa arada insanin sabara idan ko mutum yana son tafiya a cikin larabawa to duk lokacin wato ba a sake wa Allah al'amari a'a sai an auna a gani ayo kamar yanzu a ce a je wajen wani mai bugun kasa ko wani boka kana so za ka yi tafiya ne mana a duba tafiyan nan ko akwai alheri ko kuma babu alheri a ciki to ne irin abin da yayi kowa da irin abin da akwai qur'anu qur'atul anbiya wadansu na yi to wannan yana kama da shirumci wato kama a tafayyur yana kama da bokanci domin shi Allah ya fi san duk da bai za a zamta ba tawakkal ala Allah in za ka yi abu da farko manzon Allah ma an ce wa shawiru fil amri ka nemi shawarar mutane akan al'amari amma ba za a zamta ba tawakkal ala Allah idan kai yanki za ka yi aikata abin to ka dogara ga Allah Allah baya son ka rika barin ilimi wa waɗansu mutane idan ma ba haka ba akwai abin da manzon Allah ya koyar ana kiransa istikhara istikhara ko ba irin istikharan nan wanda mutum zai ce to bari mu gani da daddare in na kwanta in na garo ruwa ko wani haske haske to akwai alheri to in aka ga ko wani ciyawa ciyawa to wataƙila akwai alheri in aka ga wani baki baki to wataƙila babu alheri da a'a wannan ba shi ne wato ake kiransa wato istitara wanda manzan Allah ya koyar ba istitara wanda manzan Allah ya koyar akan yi nafila ne a karanta addu'o'i na istitara a cikin su akwai bayanin baiwa Allah zaɓi idan wannan abu alheri ne Allah ka tab- ka- ka- ka sa ya zauna a zuciyata kuma in ci gaba da yi idan ba alheri ba Allah ka cire abin a zuciyata idan babu alheri sai ka ji ba ga abin abu idan akwai alheri sai ka ji ka ci gaba da abu idan ka ci gaba to ka ci gaba kawai wataƙila alherin ne Allah ya zaɓa maka to saboda haka shi wannan yanayi kamar yadda na faɗi kanatul arab ka ta abu bisayr larabawa sukan yi shukunci wato sukan jaraba abubuwa na tanki ta wajen tashin tsuntsaye idza arada insanun safaran farada sulu idan mutum yana niyyar zai wata tafiya sai ya je da ya nemi inda tsuntsaye suke tare sai ya kore su in ya tare su fa'iza arada fa'il min janibil yamin idan tsuntsayen suka yi ban suka kullo ta bangaren dama kalu haza zanihun zanihun annan safara ya kudu mubarakan wannan alama ce tana nuna cewa wannan tafiya akwai albarka ce kun ga wannan wani ne ma'auni din haka larabawa suke amma ba su danganta komai ga Allah shi kuma musulunci yana son komai ka bace wa Allah komai ma asabaka min hasanatin wa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi musamman abubuwa masu kyau dangana ko wa Allah idan munana ne ka dauka ka ce to wata kila ko wasu abubuwa na sabon Allah ne da nake yi to su din ma sun suka same ka ba wai sun zo da kansu bane Allah ne ya kawo don ya nuna maka irin halinka wa idza arada ala janib al-yasari adam amma idan sun tsaya suka kullo ta bangaren hannun haguna kalu laraba suka ce haza barihu anna safara yakunu majhuman wannan alama ce ke nuna cewa wannan tafiya ba za babu babu ba za akwai rashin sa'a a ciki to shi ke nan sai ya fasa tafiya to wannan haka suke a zamanin larabawa to su a wancan da tsuntsaye suke yi a nan kuma a yanzu ga waɗansu abubuwa iri-iri masu yin su suka san da me suke yi amma dai shi hanyoyi biyu ne duk abin da za ka yi imma ka yi istikara imma ka nemi shawara in wani guri za ka yi to sai ka shawarci mutane ina so wallahi zan dan da nema ne zan tafi waje kaza wanda ya saba zuwa waje ya ce a'a yanzu waje kaza akwai wahala idan ma aiki za ka je ka yi sai ce to yanzu lokacin aikin lambu ne ko aikin kaza kaza saboda haka kai waje kaza kaga ya ga maka shawara idan kuma a'a sai ka gaya wa Allah kuma kai istikara daga na abin da ya zauna a zuciyarka sai kai aiki da shi a in abin ya fita a zuciyarka shikenan sai ka huta saboda haka mu gyara imani mu mai da al'amura ga Allah. Wannan amfanin karatu na farko su ku mutane su san Allah su gyara ibada, sannan kuma wajen ibada su san irin ibadar da Allah yake so a yi mata kuma wanda manzon Allah ya koyar wanda bayan Allah salihan bayi suka koya mana sai mu kama mu yi dai. Lamma kana Abdul Tashahu bi Sayyid Shehu Ibrahim yace da ya zamo asalin abin da ake kiransa canfi ko kambun baka to ana faɗa da hausa kambun baka wanda yana da kambun baka in daga ya faɗi abu sai abin ya kasance akwai ana kiransa to shi ma ana kiransa sho a tashahu to su larabawa asalin nasu yadda suka fara suna amfani ne da tada tsuntsaye saro rikuna tsaira wa yanuna a shuhu saboda haka in suna nufin akwai canji a kan abu to sai ke ce a tabayyara bi kaza ma'ana ya yi tukunci da kaza amma ya haɗa da sunan tsayin ma'ana ya ta da tsuntsaye suna nuna masa yadda al'amura suke wa kannafa sallallahu alaihi wa sallam wannan yanayi yadda larabawa suke yi na wato shafi sannan Allah ya kore wannan bai yadda da shi ba a musulunci manzon Allah yana cewa wa kannafa sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al-muttalaqat wadannan kage kage wanda ba su da azali manzon Allah ya kore su kada yace la tuhuma wa la zaira babu tarbi babu amfani da tsuntsaye wajen nuna sa'a fa man sha'ama duk wanda ya tarbi ya tarba abu faraja an sabari saboda tarbin har ya sa sai ya fasa ya yi niyyar tafiya ne sai ya tarba wani abu sai ya dawo daga tafiyarsa to bakar da wannan bai imani da Allah ba wannan ya kafurta wa Allah dan bai bar abu wa Allah ba wa man tasha amadu wanda yayi tabbi wa maza ala safari to saboda tabbin da yayi a tunaninsa wani abu da ya ko wasu tsuntsaye ya da su ko ya je aka ba shi sa'a sai ya ci gaba da tafiyarsa raja'an fi ma yufham min ahwali sayyid fa dalika kufrun saboda wai ana lura da ana kaunar irin yadda tsuntsaye ke nunawa a zamanin jahiliya to sai saboda haka tsuntsayen da suka tashi sai suka yi ta'abuna to saboda haka sai ya canfa wannan tafiya don haka sai ya dawo gida to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya haka shi ma kafirci ne, sallallahu alaihi wa sallam kafara da ma ja a biyu Muhammadu duk wanda ya haka ya kafarta ga abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wa yaqulu rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk da cewa akan samu waɗansu abubuwa wanda akwai wani abu mai kama da sarki a jikinsa amma faruwar abin ba a jikin abin ba ne a a bisa ganin dama ubangiji ne manzon Allah ya ce in kana shuhu fi shay'in sai har ma in akwai kamfi akan wani abu wanda yakan tabbata to inda kamfi yakan tabbata fakin jari yana iya faruwa a gida gida yakan iya zamo wa yana da kamfi ana iya dacewa da haka wal mar'a mace ana iya samun ta da kamfi hausawa sukan ce ko mai farin kafa ne ko menene da sauransu ai tun da ta aure ta wallahi kaza kaza kaza komai na wayan kare wal farar ana samun kafi a doki ya zama mutum wata da ya tawa ana ko haka dai duk da dokin ya zo to manzon Allah ya ce ku shumul mar'ati to ita mace in akwai kafi a jikinta to tabbin bai wuce galawa tsadanta wajen aure ba kudin da zai tafi a wajen ba wannan aiki ma tafi ne wa ukumuha da kuma rashin haihuwa shi ma tafi ne mutum mutane shi kuma gida tafinsa shi ne zai ku gida ya zama mai kunci za ka ji daɗin zama a gidan to akwai akwai ne akwai tafi a gidan amma wannan kuncin shi ne kaga an kasa mai da al'amarin wa abin cewa idan ya faru kaga kana talaucewa ko kaza kaza ko saboda matar ne ko saboda a'a gidan ne wa mujawaratuha da kuma makwabtakar gidan da yake da shi da jiranin su kana da gida amma gidan saboda inda gidan yake kayi makwabtaka da liyagu makwabta kayi makwabtaka da majaya kayi makwabtaka da gidan caca kayi makwabtaka da gidan karuwai duwa ga Allah babu tabbi ba ba su ma'ana to in akwai a gida to wannan shi ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam wa tuhumul farasi doki kuma in aka ce doki yana da sarki a cikinsa Allah ya riya Allah ya zula alaihi to dokin lalataccen doki ne ko za a je yaki ba zai iya kai ka wajen yaki ba to akwai lalataccen doki ne akwai sarki a cikinsa audura halaji ko ba za a iya ko jingina ba za a iya ba da shi a karɓi kuɗi ba saboda ba doki ne na kirki ba فيكون من خير الشيطان wannan doki in ba zai je yaki ba to ai ya zama daga dawakin shekan kenan haza wa in ittafaqa anna rajulan yace to wannan bayani misali ne shekul islam idan aka dace anna rajulan wani mutum tazawwaja imra'atan ya auri wata mace to a sakamakon auren da da yayi fakatura khairu shi ke nan sai ga wadata tana ta karuwa a gida tun da ta shigo gidan akan samu ko ba a samu don haka sami irin wannan matar to bayan bayi in samu manzo Allah ce ya kamata a rike wannan matar ba ita ta kawo ba yawwa ba ta yin komai duk Allah ne mai yi amma daga auro da a samu kamakon zuwansa sai ka dace sai ka ga komai a gidan ana cikin wadata ana iya samun wannan to manzo Allah ya ce bayan bayi in samu to ya kamata a rike ta wa in tazawwaja imra'atan in ko ya auri wata mace fa naqasat khairatu alherorin da su yana ta raguwa dabbobin sa na mutuwa kasuwancin sa na lalacewa ko amfanin gonan sa baya kyau an gane wa waqa'a fi qalbihi anna zalika sababun farakatihi lil mar'a wa in tazawwaja imra'atan fa naqasat خيراته ووقع في قلبه أن ذلك بسبب مقارنته للمرأة ya auro matar ya kawo ta gida sai ya zamo kuma aka dace abubuwa na alheri na su suna lalacewa ya sami karyar arziki amma sai a zuciyarsu sai yana ganin yana tunanin tun da matan nan ta zo gidan nan wannan abin yake faruwa to in har ya kulle wannan a zuciyarsa kuna ji don ba zai iya cire abin ba ba yadda za a iya cire abin ya rike kenan kullum kuma da shi da ita ba zaman lafiya to me za a yi ya ce bayan fage kira kwa to ya kamata ya rabu da ita don ta samu kwanciyar hankali shi ma ya samu an gane wannan fantan halak ya a rajulun ila malik wani mutum ya taba zuwa wajen imamu malik fa kala sai ya ce da malik kuntu fi dari kasirun mali da na kasance ina wani gida lokacin da nake wannan gidan ina da dukiya mai yawa wa zai ake tarkace na dukiya ta arziki na iri iri suna da yawa an gane wani gida nake ina cikin wadatar arziki da kuɗi da abubuwa fantakaltu ila dare sai na kaura na koma wani gida na canza gida yake tambayar mu malik فذهب فذهب كل ما أجد فلم يبق عندي شيء duk abin da nake da shi ya kare ba abin da ya rage gare ni Allah ba ta mala abin da ya same ni kenan ya tambayi Imam Malik kada Malik Imam Malik ya ce to ko turka kamar wannan gidan zamimatan gida ne abin zargi yace kamar gidan tunda ya kulle kuma ba za a iya yayi masa wannan a zuciyarsa ba to ya tashi ya bar gidan domin gidan zame masa abin zargi ce yadda kala an intanet an tattata ba iya zame masa ka tashi daga wannan gidan don gida ne abin zargi laisa annal arda tadur wannan ba wani nufin kasar da ake cin ita take cutarwa ba kasa ba ta isa ta cutar da kowa ko ta kawo kowa arziki ba a'a ba daga nan take ba aukan ko babu wani guri wani gida ko wani gari zai sa mutum talauci ko zai sa wani mutum wadata a'a abu ne daga Allah walakin tizawa ka abi nafsin insani amma in irin wannan tunanin ya abu a zuciyar mutum da sha'ama to zai ba da dabba abu in ya ba da dabba abu kuma to abubuwan suna iya faruwa a zuciyarsa da sha'ama bi dai fa yambaye an yuqila minhu tasira da imani ya kamata ya nesanta gaban wannan gurin saboda tsarkake imaninsa ya ci gaba da wani tunani ba wannan ba wa kanu ya tabayyaru to larabawa sukan zama al'adar suna da tabayyu suna da tabbi wa rasulu sallallahu alaihi wa sallam ya kul manzo Allah ko yana cewa idza waqa fi nafsi al-insani shay in dai wani abu ya fada a zuciyar dan adam min at-tasayyur ya fara tamba wani abu ya fara tamba abu ko mota ne ko wani abu ya fara tambawa shi ma motar nan gaskiya ban gane mata tun da kaza kaza so sai ita ka huta wannan matar duk da na kawo da gidan nan kaza kaza kaza ya kasa kwanciya a zuciyarka kai kai abu yana gara to wanda ku rabu da huta da huta to shi ne manzon Allah ya ce idza wa ka fi nafsil insani shay'un idan wani abu ya afku a zuciyar mutum min at-taqawwu at-tayyib na sabbi falyakul Allahumma la khayra illa khayru yayi addu'a ma tukunna yace ya Allah babu wani tarfi babu wani abu mai faruwa illa khayru kun tsuntsu ne babu wani tsuntsu sai naga duk tsuntsayen naga ne to wanne ne mai shari'a ciki kai wannan addu'a wala khayra illa khayru babu wani alheri a ko'ina duk alheri na kai duk inda alheri ya zo to daga gare ka ne ya Allah la ya ji bil hasanati illa Allah babu wanda yake zuwa da wani abu mai kyau sai Allah wala yusibu bi sayyi'ati babu mai kore mummunan abu illa Allah sai Allah haka ake so mutum ya kudure a zuciyarsa amma shawara annabi ya bayar malamai ma sun bayar daga ka fara tamba wani abu ko gida ko mota ko mata ko doki to kamata yi in dai ba za ka iya yantar da zuciyarka ka cire abin a zuciyarka ka mayar wa Allah ba to wanda ka rabu da abin ya fi sauki idan kuma ka auri mace kamar yadda muka faɗa sai zuciyarka ta nuna maka cewa kai wannan matar matar arzikin ka ce ba ana barin wannan ba to rike ta da kyau kan da ke da kan zuciyar ta ya da shi kenan wato kayi ba'adu kenan tana da falo akwai alheri da tare da
وقالوا مهما جاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا مثلا فرعون suka gaya wa annabi Musa ba dai kana zuwa da abubuwan mamaki iri-iri ba to ai duk abin da ka zo da shi ba wani abin da za ka burge ba ko ka ba mu tsoro mun sani mahama ta tuna bi min ayatin duk wani abin da ka zo mana da shi na kowace irin aya mai ban mamaki ko mai tsoratarwa da tafara na biya don kai mana sihiri wai don ɗauka duk abubuwan da annabi Musa ya zo da shi din nan wani sihiri ne da hannu da sanda da kuma fari da kuma jini da kwani da sauransu duk wanda aka kawo din nan wai an kawo ne ba don a musu wa'azi ba ne wai don a musu sihiri ne a basu tsoro sai suka ce to bari mu gaya maka su wani abin da ka zo mana da shi min ayatin na wata aya lita tsara na biha don ka sigirce mu da ita to wannan ba zai sa mu tashi daga kan abin da muke kai ba fa ma na hadu laka bil mu'minin mu ba har abada ba za mu yi imani da kai ba ay kullama waqa'at ayatu yadda abin yake a wajen su duk lokacin da wata aya mai ban tsoro ko mai ban mamaki annabi Musa ya zo da ita rajabu ila Musa idan ayar ta zo ta ba su tsoro suka tsorata misali kamar yadda kwali suka bayyana a gidajensu abincin su kwali abin shan su kwali wajen kwanciyar su kwali to in irin wannan ya zo maza maza sai su dawo da annabi Musa to ne ne da ya mutu addu'a lokacin da fari suka zo suka dame su duk dakunan su fari ruwan shan su fari wajen kwanciyar su fari sun suna magana sun bude baki fari wannan abu ya dame su nan suka roƙo suka zo wajen annabi Musa suka roƙe shi ya musu addu'a Allah ya yi amma da sharadi ba wani ya yi za su yi imani haka nan yayin da aka jarabe su annabi Musa ya zo musu da wata aya ta jini jini shine turuwar shansu ya juye ya zama jini ya zama suka rasa yadda za su yi ruwansu a rijiya jini ruwansu in a kogi ne rijiyar yana da kyau tunda ba su kaɗai suke diba ba in aka ɗebo sai ya dawo tulun su ko tukunyan su sai ya zama jini in suka ɗiba za su yi girki ya zama jini in suka ɗeba suka kai bakin su ruwan ruwan jini abu da ya dame su har ma fir'auna ya ce to kun gani bari mu yi maganin su sai a haɗa bakin ya ɗaya da ya bayo huriya ɗaya a kan tulun ruwa ɗaya a ɗiba nasu ne su shan wani a tunaninsa ai dai watakila ruwan ba zai canza ba tun da ɗaya na da haƙƙi ita ba isra'iliya ce suna su gidansu babu shi saboda haka da aka yi haka idan ba isra'ila ya ta zo ta ɗebi ruwa a tsoronta sai ta sha ruwa garau in ba kifti ya ta zo ta tsiyayi ruwa sai ya juya ya zama jini fir'auna ya ce to maganin abu a rika samun wata ba isra'ila ya ta gunta ruwan a bakinta ta buɗe bakin bakin ya ta zuba masa tana buɗewa in ta gunta ruwa in ta zuba a bakin bakin ya jini to duk lokacin da aka yi wannan sai su duga sai su dawo wajen annabi Musa cewa ya yi musu addu'a an yi tuwa Allah alahum an yi sifa anhum raza to roki annabi Musa ya roƙa musu Allah Allah ya yi musu azaba amma abin haushi fa idza kashafahu idan Allah ya yi wannan azabar fa inna ay sai su ce fa za ka tafa mu fa inna mu'minu idan har aka yaye wannan azaban sun yi alkawari za su yi imani to amma abin haushi fa za ka tafa Allah idan Allah ya yi wannan bala'i aka yaye musu wannan musiba yadda kuma ila halin da faqat sai su koma halin su na kafirci to shi ne suke ce wa qalu hadhihi kalima to a saboda haka ne suka faɗi wannan kalma mu ba duk abin da ka mama ta tuna bihi min ayatin duk wani abin da ka zo mana da shi na kowace irin aya duk da fara na don kai mana sihiri ya ɗauke hankalin mu ka mana sihiri bi a saboda zuwa wannan ayan wai don mu yarda da kai to ba ma na hannu zaka bi mumini to mu har abada ba za mu yi imani da kai ba fada a alayhi daga nan duk da tura ta kai babu an san babu wani mai gyaruwa a cikin sai annabi Musa ya yi musu mummunar addu'a shine da'a alaihi na
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مبصرات فاستكبروا وكانوا قوما مسلمين Shikenan tunda annabi Musa ya ne bai tsammani sai waɗannan mutane ba za su gyaru ba. Amma duk da haka ya yi musu addu'a fa arsala alaihi mutuban sai ya sako musu da ruwan tufana lamma marar alfinun almujriba yayin da aka yi shekarun fari da shi aka fara suka sha wahala suka nemi addu'a aka yi addu'a farin ne yayi suka shiga baudada waja alfinuna muksiba shekaru kuma na wadata sai suka zo kasuratul abba a sakamakon zuwan nan shekaru na wadata aka samu ruwan sama mai dimbin yawa kun san jama'a a kowace ƙasa arziki baya da dawama baya tabbata sai da ruwan sama wa kasura annaba aka sami tsire gonaki suka yi yawa wa kasura kullu khair dukkan alheri ya yawaita a kasar kanu sai suka ce a duniya hakaza ai duniya dama haka take yau daɗi ne gobe wahala yawa ba wata yi wani addu'a ne a'a haka dama duniya tun tuni take kamar gindin kaza ne wata ran koyi wata ran tashi to haka duniya take saboda haka ba wani abu bane ba wani addu'an sa ne ba komai bane taratan hizbu wa taratan jadbu wata ran a sami hizbu wato damina ko wadata wata ran kuma a sami jadbu wato fari ko yunwa haka duniya take walaysa hadha bi ayatin lillah wannan ba wai wata aya ce Allah ya aiko ta don a mana wa'azi ba ba ma nomi da don haka mu ko ba za mu yi imani ba suke gaya wa annabi Musa da a alaihi Musa saboda haka sai annabi Musa ya mutu mummunar addu'a fa waqa alahu tufan sai ruwan tufana ya samu gare su ya mamaye su ta ko ta ina dakalatin yawo ruwa aka yi ta zubawa ruwa ya yi ta shiga a rafin kasar su ta ko ta ina binne da kauye kwari da tudu fam tala atil buyutu dinan niya gidajen su ya shiga da ruwan sama sab'ata ayyamin har tsawon kwana bakwai hum gari ko na filma kwana bakwai suna dole a cikin ruwa wannan ba bala'i ba ne ko kai sarkin wanka ne da ai za ka gaji kullum ya ce alma ila tarkuwati kowane ɗayansu ruwan yakan zo tarkuwa wato zuwa makogwaransa ko zuwa bakin wayansa haka in yana kwanci haka in yana tsaye haka tun halin da yake ruwan yana daidai da bakinsa izawa kafa in yana tsaye haka la yumkinu an yajlisa ba zai iya zama ba wa la yumkinu an yastaja ba zai iya kwanciya ba ba kau wa kurban suka ci gaba da zama a tsaye kwana da kwanaki din nan ba halin kwanciya ba ne bace wal ma'u fi taraki ruwa na makogoran su na daidai da bakin su fa halaka jami'u amwali dukkan dukiyoyi suka halaka a daidai wannan lokacin da tsuntsaye da dabbobi da kayan amfanin gona wa mawalihi to da suka shiga wannan hali mai muni da ya faru fasalabu min musa an yasku walla an yashifa hadha suka roƙi annabi Musa annabi Musa ya yi addu'a ya roƙa musu Allah ya yaye musu wannan hali fa idza ka tafa hudu nuna suka ce in Allah ya yaye wannan mummuna halin za su yi imani falan ma ka tafa kawo haza da Allah ya yaye wannan ba kau jihar suka ci gaba da zama kusan wata guda bayan watan na batan tushu aka fara samun tsire-tsire ya fara fitowa wa kasratun nabatu tsire-tsire amfanin gona ya tattarowa wa kasratul khairu alheri ya yawa a kasar saboda addu'ar annabi Musa kun ji bala'in da suka shiga sun kusan halaka duk gaba daya suka roki annabi Musa annabi Musa ya addu'a aka sake dawowa cikin wadata bayan an yaye ruwan kazo hadra khairu ja'ana fakat wannan ai alheri ya zo mana ne kawai ba wani mota a ciki dama haka aka saba lokacin sa ne ya zo shi ya sa ya zo laysa bi ayatin lillah ba wata aya ce daga Allah ba fa arsalallahu ajara to bayan wannan sai Allah ya aiko da bala'in fari kuna ji sai Allah ya ce wal jarada Allah ya aiko da fari fa asal jaradu fare suka zo irin farin ɗan gonin nan ko ina sai suka zo fa aka da zar'aha wa timaraha suka ci amfanin gona wanda aka duka da kuma ƴaƴan bishiya duk gaba ɗaya sun sai suka farin fare suka cinye wanda ya ba kai a ta tuba bin jikin su fare sun cinye in ka zo ka daga riga zaka sai ka saratu rigar da hudu saboda fare sun cinye fa aka da kullama inda malin suka cinye duk abin da suka mallaka hatta nan ya fashe sai da ya zama ba abin da ya rage mallaka su mai amfani fa kullu mastaja'a insan duk lokacin da mutum ya zo ya miƙe ya kwalla zai huda wa ka aljaradu alai fari sai su cikin cikin cikin sai ka faduwa akan su fara fa fara fa sai ka faduwa a cikin sa hatta da ya turu alaskiya su kwanta a jikin sa har ma ba zai iya tashi ba saboda nauyin bare wani za a rada ado an yadda kallama in wani yana so ya yi magana daga cikin su yana bude baki da karan da rada shi fihi fari sai nan da nan sai ka shiga bakin sa kun ji irin bala'i subhanallah fa maka su haka za ta hada ayyam suka zauna a haka har sau kwana bakwai aidan to da suka shiga wannan bala'i wannan hali فطلب فرعون من موسى فرعون da kansa ya roka wajen annabi Musa an yakshifa Allah wa hada arjiza wa lunina Allah ya yi musu wannan bala'i wannan azaba Fir'auna ya alƙawari zai yi imani a wannan garo ka falan ma ka shafa gulwa da Allah ya yaye wannan bala'i na bari suka zauna ba kausharan suka zauna tsawon wata guda lale lafiya ba komai fi afiyar cikin halin lafiya kalu hada hada da su ayati lillah wannan ba wata aya ce daga Allah ba haka al'adar rayuwa take wannan dajin ma daman lokacin sa ne zai zo ne ya zo wanda da kuma bihin rasul sai shehu ya kawo wani bayani mai tsawo game da abin da manzon Allah ya faɗa game da fari farin nan motsin nan ya kuma bihin rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa su bari jundun lahin akbar waɗansu runduna Allah ce masu girman gaske in Allah ya so sai ya tura su gari su je su yaƙi su hana gari runduna Allah ce أفر جند الله تبارك وتعالى وهو أول ما يؤخذ من الأمم أتكلم duk halittu daban-daban da al'umman tsuntsaye da al'umman kwari da al'umman fari da al'umman mutane da al'umman dabbobi da al'umman aljanu to duk waɗanda za su fara karewa da annabi nuri al'umman fari su za su fara karewa za a neme su a rasa. Ke za ku ce da jarabi idan a duniya aka rasa fara a bayan kasa dalar yan fasin duniya jarabi ya ba'u bakau. In har babu wani fara da ya rage a bayan kasa sun kare kenan to waɗanda za su biyu baya wajen karewa su ne shanu. Shan, ba sani ba ko irin bala'in da ke faruwa ɗin nan masu kiwon shanun ba, an hana su sakewa a inda suke don fashin shanu sun juye su ma sun lalace sun zamo wadda dabbobin daji da su mutumin da saboda wai an fashe masa dabbobi shi kuma bari ya ya juye ya zama wata dabba yana sata nan adam dan uwansa wannan ba bala'i ba ne saboda haka bayan karewar bari sai shanu ba da zalika ka da sabon hukuma to bayan haka ne al'ummatai za su rika bin juna wajen karewa ka yake kin kaba sirku kamar kyallan waya wanda zaren ya zinke kaga yana zinkewa sai zar sai juna to haka hadisun za su rika karewa har su kare haka za ka na umar ibn al-khattab ki zama za zaman to saboda haka sayyidina umar an karta tun lokacin da aka sami tsawon zamani lam yara jarada sai ya duba bai gabara ba yusiru ila jami'il buldan sai ya aika garuruwa daban-daban yasalu anil jara don a tambaya akwai wani gari da suke gani da bari a garin su hatta idza kila wujida jarari har sun aka kama da labarin cewa a gari kaza an tarar akwai bari fi ardi kaza kana alhamdulillah zai gode wa Allah shi a duniya da sauransu yastadillu bi dhalika ala baqa'i dunya sai na Umar ya kafa hujja da wannan abin da cewa duniya tana nan da sauranta wal jaradu huwa alladhi yaqulu sallallahu alaihi wa sallam fi fara din nan manzon Allah yana faɗi game da fara yana ce uhilla lana maita tani wa damani an halatta mana cin musa mushe iri biyu da kuma jini iri biyu fa amma mai da tare amma mu da guda biyu wal hudu wal darat kifi ko ya mutu ana yankawa ne ko ya mutu in ba ya rage kana kyama ba sai ka ci kayan ka wal darat ba za ka zane ki mushe in kana so saboda so an halatta mana waɗannan abubuwa guda biyu in ji annabi wa amma tamani amma jinnan jini guda biyu falkabe hanta wasihar da saifa ajini ne amma ba ma ci saboda ne saboda an halarta mana amma sauran jinan ne muna ci ba ma ci kana rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya duku alal jarat akwai kuma inda yake yin addu'a wa bari wanda bai san sharrin bari ba a waɗansu gurare ba da tango shekaran da aka yi ba bala'i ne aka yi yunwa ne mai muni a duk kasar da aka yi ba amma yanzu kaga suna ta rabuwa wataƙila saboda bayanin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi to manzan Allah ya kan yi addu'a wa bari ya kan ce Allahumma kun kibarahu Allah ka kashe manya wa alin sigarahu ka halakar da kanana wa absin faizahu ka lalata koyinsu wa fa'adirahu ka tumbuke tushensu liyan la ya zurra bi zargin musulmi kan kar waɗannan barin cutar da gonakin al'umma musulmi wanda Allah ya yi wannan wannan ma ba mu jarabu to da zancen aya ta bara ta wuce a wajen su waɗannan mutane mutane kiblawa an kawo bari an yi bala'in su an yi addu'a su wuce su waɗannan kafirai ne makon su yi imani ina ba kau ala kufrihim suka ce ba gaba da zama akan kafircin kalu haza laysa bi shay'in suka ce a wannan ai ba wani abu bane amhiru shahran kullama marar ayatu ba kau shahran a kunhiru shahran aka yaye bari aka saurara musu na tsawon wata guda ba tare da kowane annoba ba to shine duk lokacin da wata aya ta azaba ta zo in ta wuce ba shahara sukan zauna wata guda fi asirin halin lafiya amma fa ba su yi imani ba bayan ba ne sai ne wal ummala ya dan wal ummala bayan ba ne sai aka aiko musu da wata aya kuma ita ma ta azaba su ne farwata farkon da aka aiko ya al'ummar asus nau'un min al-sirari waɗansu farafatai waɗanda suke kama da tsuntsaye hakan nan wani nau'i ne min al-quran nau'i ne al-quran kaska ai farfata tana kama da kaska ko barbar sama to haka ne nau'i ne na kaska to waɗannan wato farfata ne su ne aka kawo wasu waɗannan mutanen kyautawa fata tabba'a masu turkun jira waɗannan kwarin ko waɗannan kanka sai suka rika bibiyar duk abin da labari suka rage su cinye ba suka ƙara ba dan abin da aka bari dama waɗannan kanka ko waɗannan kwarin suka zo suka ƙara da duk gurbin abin da bari suka bari akara kulla ma indahu wannan kwari din ko wannan kafka ko waɗannan farfatan suka cinye duk abin da ke hannun waɗannan kyautawa da kala fi yi musu hatta lafiyar ta inda shehu wannan kwaron da ya shiga ya cinye komai sai da ya zama ba abin da ya rage a hannun falan matar da haza da wannan abu ya yi tsanani salahu musa an yi sarrafa hulɗa suka roƙi annabi Musa ya addu'a Allah ya juyar da wannan bala'i fa yuridu don su yi imani fa sarrafahu Allah wa Allah ya juyar da wannan bala'i amma ba su yi imani ba fa ba ku fi afiyati shahar sun zauna a cikin lafiya na wata shekara guda na wata guda amma ina ba su yi imani ba sai aka aiko wata fadi'a da wadi wani aka aiko bayan wannan mala'at abdafali ubulutahu wani suka cika gidajensu wa ta'amahum da abincinsu kullama arada azuhum an yanjika duk lokacin da ɗayan su ya buɗe baki zai yi magana da kala zubdahu wato horon sai ya san ya san zai ba da baki fi fadi wa ta'am haka ma ya bada cikin abincinsu ya sa nuna ci abinci sai ya ji da kwani ruwan sha ga kwani suka rasa da za su yi kulla awali ne ibtala at bi safari duk kokunan su kwantaina sun da gidan sun cika da kwani da duk wani irin bala'i maka su fi haza sun zauna cikin wannan yanayi sab'ata ayyami aidan a tsawon kwana bakwai wa jibdau to an gama wannan bayani sai shehu yace ya kawo wata hikaya wani abin mamaki na kwado bari ku je kwadon nan dai duk abin da Allah ya yi akwai hikima a cikin halittarsa wasabda'u absarul hayana hayawana da tasbih al-jalla duk halittun Allah a tanan adam babu halittar da ta fi yawan tasbihi wa Allah irin kwazo tasbihi wa Allah ba halittar da ta kai kwazo قال سليمان وترك النبي سليمان أن النبي داود وترن يجد ya yi alwashi annabi Sulaiman. Duk duk annabawa masu yawan ibada ne wa Allah. To annabi Sulaiman wata ran ya yi alwashi. Ya ce la usabbi annan lailata tasbihan ma sabbaha mithlahu makhluqun qat. A wannan dare yau in na rika tasbihi a cikin wannan dare wallahi zan yi tasbihi wanda babu wani halitta wanda zai yi tasbihi irin wanda zan yi a wannan dare. in ji annabi Sulaiman. A'a, ta kallama da hutun sauro, gabtawo. Wani kwado na gargashin gadon su sai yayi magana. Tun da ya ji wannan alwashin. Min tashi sariri kuma a gargashin gadon annabi Sulaiman wannan kwadon yake. Kwadon yake ya Sulaiman. Tuji ku binan suka kana jin kanka cewa kai ka isa wajen ibada ko ana in dai sakuna lisani ni ban da da harshe a jikina guda saba'in kullum lisani yau tafiyo lailan wani haram kowane harshe na cikin saba'in din nan yana wa Allah tasbihi dare da rana la ya kun ko baya yankewa ko ya huta ko don wani abu baya yankewa wa maza alayya al'ada salatatu ayyam yanzu din nan je kwadon yadda ina da tsawon kwana uku ma akaltu wa ma tariktu min ajli tasbih ban ci ba ban sha ba ban je ki bayan gida saboda tasbihi da nake wa Allah waje wannan wannan wato wani bayan Allah ne wa in dai dai illa illa yusabbihu la walakin la tafqahuna tasbiha kowane abu yana wa Allah tasbihi shi yasa aka ce babu wani ayyuka wanda ya faɗo tasbihi wa Allah har suka yi wannan wato gasa din da aka fi Suleiman. Waddama bayan wannan sai jini ba da zalika ya addamu in in kalaba yawo daman abisa duk ruwan gidan ne ya ya tura ya zamo jini mai gadi haka shine abisa mai wani wato wari wari ga shi nan wato mai gadi shine abisa haka ruwan su ya zama kullama aradu an shirabu ma'an tsara daman abida duk lokacin da suka fi shan ruwa sai ya zama jini mai gani idza akhadha isra'ili darwa min al-jini idan ba isra'ila ya dauki kuga zai jawo ruwa a rijiya ya kuna ma'an ruwan zai zama ruwa in dai ba isra'ila ne zulalar kuma mai jawo dani wa idza akhadha al-jini darwa amma idan bakin sai ya kiro ya jawo guga ya kudu daman abisan sai ya zama jini ne kawai mai gadi fakala da ra'aura da ra'aura ya ce ha za in ji da wawu in dai haka na ina da maganin wannan ji da ra'aura to me za ka yi kullu isra'ili ya kudu ma a tsufi kowane ba isra'ili ya haɗa su da rikirsi fi kullatin wahida a turo ruwa ɗaya محل التوحيد يكون واحدا وليس يزمه ولا لا ففعلوا ذلك سيكون هكذا فإذا تناول تناول الإسرائيلي يخرج معه صادق idan ba Isra'ila ne ya zo zai ɗebi ruwa sai ya ɗebo ruwa ta jirgi wai za ta na wannan kifti ya kuma dama amma an ba kifti ne zai ɗebo ruwan zai tsayayi ruwan sai ya zama jini fasala jini فقال يأخذ الإسرائيلي الماء فرعون يتسقون بالإسرائيلي سيئروا ويسأله في فيه يسعى باكنسا ويسبه في فم الكبدي يسبع باكن مكبدي فإذا فعل يكون جدما daga ya zuba sai ruwan ya zo ya zama jini fa an tsaka fir'aun wa tara fir'aun ya cikin ruwa afata shadidan cikin ruwa mai tsanani wa talaba auraka shada yace a kawo da ganyen bishiyoyi ganyen bishiya don ya tattauna ya tsotsa ko zai sha ruwa a jiki ba a can gobe wani mai shada suka zo masa da ganyen bishiya a tala wa a shajar ya tattauna ganyen bishiya hatta a rada an yi masa ma yana nufin zai tsotsi ruwa baki da man sai zuwa ya zama jini kun gani fi famihi fasala da min musa an ya ce fallahu hada ya sake roƙon annabi musa a yi addu'a wannan abin ganyen ya sanani a yayi mana wannan qala ta'ala ayatin mufassilat Allah ta'ala ya ce waɗannan ayoyi ayoyi ne waɗanda suka zo billa billa wanda muka kawo su kuma mun yi bayani fastakbaru amma maimakon su yi imani sai suka yi girman kai wa kana qawmun mujrimin suka zama mutane mujrimai masu laifi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye imanin mu da mutuncin mu da addinin mu albarkacin annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق هذه لا تبارك المسلم على اله حق القول والكار النبي انا ربك رب العزه عما يقول سلام الحمد لله رب العالمين muna da kira da cewa a taimaka wa wannan zaman har yanzu cikin muna jin ba da tafiya sosai muna fata a taimaka kowa da yin sai zo ga cikin sa'adihi ومن قدر عليه رزقه فليمسك ما آتاه الله kowanne kare ya raina na abin da zai bayar a wannan majalisin mu taimaka saboda su dinkan mu da mai da ake zubawa da sauran Allah ya saka wa kowanne ya taimaka da alheri Allah ya kyauta karshen subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah